اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي شرع الشرائع وأحكم الأحكام وخص رمضان من بين الشهور بفريدة الصيام أحمده سبحانه وهو المحمود على جميع ما قضاه وشرعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الذي اشرق الكون برسالته بعد ان خيم الظلام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما تعاقبت الليالي والايام وعلى من تبعهم بإحسان على طريق في كل مكان أما بعد عباد الله فإنها اتقوا الله تبارك وتعالى فإنها خير الزاد للسفر إلى دار المعاد أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر الأحبة تمر بنا الأيام وما أسرعها وتمضي الشهور وما أعجلها ويطل علينا موسم كريم وشهر عظيم ولحظات غالية ويفد علينا وافد حبيب وضيف عزيز فبعد أيام معدودات يهل علينا شهر رمضان المبارك بأجوائه الإيمانية العبقة وأيامه المباركة الوضاءة ولياليه الغر المتلألئة ونظامه الفريد المتميز وأحكامه وحكمه السامية فما هو الصيام؟ الصوم أو الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفريدة فرضها الله على عباده في السنة الثانية من الهجرة وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات ولا يخفى على أحد ما للصوم من فضائل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وللصوم ركنان وهما الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس والنيه ويشترط في وجوب الصوم ما يلي الاسلام والعقل والبلوغ والصحه والاقامه معاشر الاحبه ويستحب للصائم ان يرائي في صيامه الامور التاليه اولا السحور ثانيا تاخير السحور ثالثا تعجيل الفطر رابعا الاكثار من العبادات بانواعها كقراءه القران وذكر الله وقيام الليل والسنن الرواتب والصدقة والبذل في سبيل الخير فإن الحسنات يذهبن السيئات خامسا حفظ اللسان عن كثرة الكلام وكفه عما يكره وعما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش سادسا الإفطار على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء سابعا الدعاء عند الإفطار فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوا الله قبل أن تراقبوا الخلق فإن أعمالكم تحصى عليكم ثم تجزون بها يوم القيامة إخوة الإيمان والعقيدة يفطر, يفطر الصائم يفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية أولا الأكل والشرب عمده ثانيا الجماع ثالثا الحيد والنفاس رابعا الردة خامسا القيء عمدا في نهار رمضان سادسا الأخير نية الفتر اللهم اجعلنا من أتقائك من, الرم... من, من النار اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ما سلف وكان من الذنوب والخطايا والإصيان هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عملا بقوله جل علا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد godiya ta tabbata da Allah wanda ya shar'anta mana shari'o'i ya kuma hukunta mana hukunce hukuncensa ya keɓance wata ramadana a cikin sauran watanni da ibada ta yin azumi muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya cancanta a gode masa bisa abin da Allah ya zartar da kuma shar'antawa na hukunce-hukunce ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aiken Allah ne kuma bawan Allah ne ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da min jin tsoron Allah shi ne mafi alkhairin guzuri da mutum za ya yi don fuskantar gidan alkiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ku masu imani an farlanta muku yin azumi kamar da muka farlanta azumi wa al'ummar ta gabace ku don ku samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ku ‘yan uwa na imani da aƙida. Hudubar mu ta yau tana bayani akan hukunce-hukuncen watan Ramadana kuka ce hukunce-hukuncen azumi baki ɗaya. ‘yan wani imani da aƙida ba shaka kwanaki suna jujjuyawa wai mi ya kai kwanaki saurin juyawa watanni suna tafiya mi ya kai watanni gaugawa a rayuwa nan kaɗan jim kaɗan a kwanaki masu zawa in Allah ya nuna muna muna tarbar wani bako mai tarin alkhairi da albarka abun ƙauna kwanaki masu alkhairi a rayuwar mutum baki daya za mu shiga wani yanayi na imani wanda imanin mutum yake hauhawa kuma ɗabi'a nagartacciya take ƙaruwa a gunsu ya ku bayin Allah me ake nihi da azumi masu suka ce azumi shine bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kamewa daga ci ko sha ko biyan bukata a iyali tun daga ketowar alfijiri har zuwa faduwar rana baya boyuwa wa mutane ba cewa azumi wata ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci guda hudu guda biyar wanda Allah ya farlanta sa shine rukuni na hudu a cikin rukunin musulunci guda biyar ubai subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma al'umma yin azumin wata ramadana a shekara ta biyu bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisa wannan ne dan gatan Allah annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya azumci azumin shekara tara a rayuwarsa wanda kuma wannan azumin jaba akwai alkharrai da falala masu ɗimbin yawa na daga ciki hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke cewa duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani wa allah yana mai neman lada wajen allah duk abin da ya gabatar na zunubi a rayuwarsa allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa allah ya gafarta muna jama'a azumin da rukunni guda biyu wanda azumin mutum baya yiwa sai ya cika wannan rukunin guda biyu rukunin farin shine mutum ya kulla niyya daga rada aka ce an ga watan ramadana to ka kwana da niyyar yin azumi guda talatin ko kuma talatin ba daya wannan shine rukunin farin rukuni na biyu shine mutum ya kame daga ci da sha da kusantar iyalinsa tun daga ketowar alfijiri har zuwa faduwar rana idan kai wannan to ka cika rukunnan azumi guda biyu ya ku bayin Allah gabanin mutum ya fara azumi in ji malamai suka ce sai ya cika rukun sharuɗa guda biyar sharaɗin farin shi da mutum ya zamanto musulmi duk wanda ba musulmi ba to Allah bai wajabta masa yin azumi ba abu na biyu mai hankali ubangi subhanahu wa ta'ala bai dora yin azumin ramadana ba wa mahaukata abu na uku albulugu shi da mutum ya balaga ya kai shekarun balaga abu na hudu shi da mutum ya zama tona cikakken lafiya da zai iya yin azumi abu na biyar ya zama to mazauni ne ba a cikin halin balaguro yake ba wa'annan su da sharadar idan suka taru a kanka wajibi ne cilas dole mutum ya yi azumi in ji malamai kana kuma ana son da mai azumi ya ɗabi'antu da wasu ladubba da musulunci ya karanta domin ya samu dacewa da koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abu na farin da ake so mutum ya ɗabi'antu ya yi sa sunna ce ta manzon Allah shine yin sahur ba jarinta ba cika ce kai saji kake tashi a ana son mutum ya dinga yin sahur annabin Allah yake cewa tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku dinga yin sahur domin akwai albarka a cikin yin sahur abu na gaba shine watan mutum ya dinga jinkirta yin sahur ba a son mutum ya tashi cikin thuluthin dare ya ci abinci sun ake ka jinkirta saura ɗan mintoci irin minti sha biyar ko ishirin kana a da sallah mutum ya sahur kinsa abu na uku shine ana son wajen buɗin baki a yi gaugawa ba a son a jatsa mutum ya jira yana ilegas wajen buɗin baki rana tana faɗuwa ba a shar'anta ba cewa dole sai ladani ya kira sallah in har ka tabbatar da faduwar rana to mutum yayi kokari ya bude bakinsa saboda hadisin annabi Muhammad da yake cewa mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta budin bakin su abu na hudu da ake da bukata mutum ya yawaita a cikin watan Ramadana shine yawaita ibada mutum ya yawaita ibada wa Allah subhanahu wataala kamar karatun alqur'ani kada ka yarda wani Ramadana ya zo ya wuce baka karanta alqur'ani ba kada ka yarda wannan dagangancin ya jaka da wawanci a ce ana watan ramadana kai baka bude alqur'ani ko da safha daya ko aya daya ka karanta idan kana neman asararri a watan ramadan in ji malamai shine wanda za a yi azumi har wuni ya kare bai karanta alqur'ani ba abu nabi ambatan Allah subhanahu wataala ana son mutum ya yawaita ambatan Allah ta hanyar girmama Allah subhanahu wataala irin tasbihi irin takbirat irin tahmidi irin su tahlili irin salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abu na uku jama'a cikin aikin da ake son mutum ya yawaita a cikin watan ramadana shine sallan da ake yi ta tarawihi sallar asham da ake yi kada ka yarda ka zauna ana azumi baka tarawihi duk da ba dole bane ba tilas bane ba wajibi bane amma sunna ce muakkada daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yana cewa wanda zai zo masallaci ya kabbarta sallah tare da liman har a sallame tare da shi a watse daga isha har a yi da tarawih ma'aikin Allah ce Allah zai rubuta masa ladar ya kwana dare yana sallah yanzu saboda Allah dan uwa wannan garabasar wannan ladar wannan bonus ana rabansa a Ramadana ka zo kana zo kana kallon kwallo ka zo kana zo kana gigara ka zo kana tsegumi kana firar banza a cikin watan Ramadana wallahi kayi asara Allah ya sauke mu da yin wannan asara abu na gaba shine sunanin rawa rawatib sallolin da ake yi na filfilu kai raka'a hudu gabanin sallar azahar biyu ka sallame biyu ka sallame raka'a biyu bayan sallar magariba raka'a biyu bayan sallar isha bayan sallar isha raka'a biyu gabanin sallar subahin duk mai yin wannan abun to Allah na gina masa gida a cikin aljanna Allah ka gina mana abu na gaba shi da yin sadaka kada mu zamanto marewata jama'a mu zamanto bayin Allah masu kyauta a watan ramadana ana son mutum ya linka kyautar da yake da ita kaka zauna kai kai kada kake ci kana morewa bayin Allah suna fama mutum ya ini da azumi yana wahala kuma Allah ya hori maka abun da zaka taimaka masa kai ka ci kayanka kai ka daya wannan baka kyauta wa kanka da kanka ba kana wa kanka asara ne domin ya tabbata a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka baiwa mutum mai azumi abun budin baki ka buɗa wa mai azumi baki to Allah zai baka lada kwatankwacin lada da aka basa da Allah zai baiwa mutum mai azumi lada miliyan goma sai ka samu mutum goma ka ciyar da su Allah ya ba su miliyan goma goma na lada to kai Allah zai haɗa maka miliyan goma ne so goma saboda ce da su da kai albarkacin watan Ramadana Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna kana mutum ya zamanto yana yana aikin alkhairi da dama irin ziyara a asibiti irin ta lura da matan da aka mutu aka bar ma yara kula da kai musu abin yin sahur da kuma kula da kai musu abin budin baki amma wallahi jama'a mu ji da kyau mu faɗa wa kawunan mu gaskiya akwai bayin Allah da mu zukatansu tsarka tsarkakakku ne a wajen Allah mutanen kirki ne a wajen Allah abinda za su ce a watan Ramadana gagara yake yi ɗansa ya hatsin nan ɗan shinkafan nan ɗan makakin nan ka ɗan kai wa matar da mijinta ya mutu ya bar mata yara yaran suna azumi kai ka duba ka kai buhun shinkafa ko buhun hatsi yaranta sun ci abu suka maka addu'a wallahi sai Allah ya karba maka me yasa Allah ba zai sanya albarka a duke mu ba amma rewa tawa mutane yawa kana rayuwa a unguwarku a danginku akwai marayun da aka bari suna nan abincin da za su ce na gagara su kuma kana ganin wai shine daidai ka kali su kana kallon su wallahi baka wa kanka adalci ba daka bayin Allah a matsayin nasiha wa kaina da ku gaba daya mu zamanto masu kulawa gwargwadon hali da abun da Allah subhanahu wataala ya sauwaka muna na rayuwa ya ku bayin Allah abin shida da ake son mutum ya kiyaye a watan Ramadana shine tsare halshenka mutum ya tsare halshinsa game da faɗin duk abin da yake ba daidai ba na irin ƙarya da duk abin da yake haramun da giba da annamimanci da zage-zage da kalaman batsa duka wa'annan abin ka sanya harshen ka watan kwad ba wai azumi ba ne mutum ya zo ya hana cinsa da sha ya hana kansa ci da sha amma kuma a sami sa yana ƙarya a same sa yana kawo tsegumi a same sa yana yana yana yana gigara a same sa yana annamimanci yana zage zage wannan baka yi azumi ba gwara ma ka aje dan bayar amfani gare ka me azumi so ake ya kame baki sa duk abin da ya zama to saban Allah subhanahu wataala ne abu na shida ana son mutum idan ya zo budin baki shi da mutum ya ci dabino mai danyi dabino danyanye wanda kana matsawa dan yana fitowa shi ake cewa dabino mai danyi idan baka samu ba to sai ka samu dabino busasshe sai ka ci idan kuma baka da dabinon sai ka bude bakinka da ruwa shi ake son mutum ya fara sha amma abun haushi kaga musulmi dan musulmi yayi azumi ana kiran sallah zai fara bude bakin sa taba wannan asararre ne a duniya abun ashe ne a ce ga sunnar annabi yana farawa da dabino in babu dabino mai danyi ruwa to kuma ka kuma kana shan taba duk da cewa wannan abun matsala ce a gun malamai amma tsakani da Allah kai ka san cewa baka kyauta wa kanka da kanka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu abu na karshe cikin wannan gabar shine mutum ya zamanto yana yin addu'a kada ka zauna ka zo wajen budin baki baka roƙi baka roƙa kanka Allah bukatu ba wallahi muna da bukatu wa Allah kwantinonin bukata gare mu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk duniya jama'a babu wanda yake biyan bukata baya goranta maka ba wanda yake biyan bukata yana maka yana jin daɗi sai Allah subhanahu wa ta'ala to ga dama ta samu duk bukatunka kasuwanci ne baya tafiya matsala ce ta iyali diya ne kada ba sa jin magana ga yawo Allah subhanahu wa ta'ala annabin Allah annabi Muhammad yana cewa duk wanda zai wuni da azumi ya zo budin baki in ya roki Allah Allah yana karban addu'arsa Allah yana karban addu'ar masu azumi Allah subhanahu wataala ya karba mana ya ku bayin Allah ababen da ke walwale azumi in ji malam suka ce abubuwa ne guda shida abin da ke sa azumin mutum ya lalace guda shida ne abu na farin ci ko sha da gangan duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan azuminsa ya lalace abu na biyu kusantar iyali idan mutum ya mu'amalar aure da matarsa a ranar watan ramadana azuminsa ya lalace abu na uku shi ne jinin haila da kuma jinin biki idan mace tana cikin azumi sai jini ya zo mata wannan azumin ya tashi daga aiki haka ma jinin biki abu na hudu shi ne ridda mutum ya bar addinin musulunci da rana tsakar ramadana mutum ya ce kai jama'a ni na bar musulunci to duk abin da ya aiwatar na ibada na alkhairi gaba ɗaya ya zube allah ya kare mu abu na biyar shi ne dagangancin yin amai da gangancin yin amai duk wanda ya da gangancin yin amai to azuminsa ya lalace kana abu na shida shine niyyatul fitr mutum ya ce kawai shi kawai ya aje azumin nan ma bai iyawa ya aje shi kawai to wannan niyya da ka furta to azumin ka ya aje ko da ko baka ci abinci wannan azumin ya lalace in ji malamai wallahu ta'ala a'lamu wa ajal a ƙarshe ya ku bayun Allah mu yi salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aiki da fadar Allah da Allah yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma ahilla alaina shahr Ramadan bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbuhu wa tardah ya dhal jalali wal الإكرام اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اغفرنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم من أرادنا وأراد نيجر بسوء فرده كيده في نهره اللهم من أرادنا وأراد نيجر بسوء فرد كيده في نهره اللهم اجعل دولتنا نيجر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ بأيدي رؤسائنا إلى البر والتقوى وارزقهم بطانة صالحة تعونهم على البر والتقوى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا ذا المن والفضل والإحسان عباد الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله